بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka multaqa tulabul ilm wanda muke tafiyar da sharhin alfiyatul iraki za mu farawa yau da izinin Allah mu yi sharhin muqaddima yau za mu farawa da bayani game da hukunce-hukuncen hadisi malamin fara da cewa aqsamul hadis kashe-kashen hadisi malaka cewa ahal hadha sha'ani qasamu sinan ila sahihu wa da'ifun wa hasan fal awwalul muttasil isnad بنقل أدر دابد الفؤاد أم مثله من غير ما شذوذ وإلة قادحة الفتوذ وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمؤتمد إمساكنا عن حكمنا على السند بأنه أصح مطلقا وقد وانا baiti biyar kenan kamar da muke muka saba muna dauka baiti biyar biyar malaka ce a kasamun hadisi kashe-kashen hadisi malaka ce a hal haza sha'an ma'abota wannan al'amarin ma'ana masu aikin masu ilimin hadisi ma'abota haza sha'an wannan masu al'amarin nan masu muhaddisu na kenan masu ilimin hadisi kassamu as-sunan sun kasa hukunce-hukuncen sunna sunnonin hadisi sun kasa su ƙasamu sun kasa su so nawa ila sahihin zuwa sahihi wa da'ifi da da'ifi wa hasan da hasan kenan ma'abota ilimin hadisi sun kasa ilimin sunna so nawa so uku sahihi da da'ifi da hasan mun gane wannan fal awwal na farko daga cikin kashe-kashen shine me sahihi muttasilil isnad shine wanda isnadin shi ya cika bi naqali adilin wanda aka rawato shi daga malami adali dabidin mai cikakkiya harda fuadi mai cikakkiya harda ga kirjin shi fuadi ga kirjin shi an mislihi kuma ya rawato kuma shi ma ga dan uwan shi min gairi ma shuzuz ba tare da kuma a samu shazuzu ba wa illa ko kuma illa qadiha wanda ke faɗawa kwatsam futuzi wanda za ta bata za ta cutar da al'amarin wa bis sahihi malamin ke cewa malam ke cewa da sahihi wa da'if da da'ifi qasadu abinda suke nufi suna nufin sahihi da da'ifi suna nufi qasadu suna nufin sahihi da da'ifi fi zahir a zahirin ilimin hadisi lalqata ba ana nufin cewa hatiman bane ba kai tsaye dole wal mu'tamad kuma abinda ake da itimadi abinda aka aza aka yarjejeniya ake nufi imsakuna an hukumina mu bar yin hukunci game da hukuncin da muke yi alal mus'alas sanad akan sanadi mu ce bi annahu asahul asahul isnad mutlaqan to wannan mu rike mu bar cewa hakan mu bar cewa imsakuna bari da muke an hukumina akan hukuncin mu malaman hadisi suna hukunci suna cewa akwai isnadin da yafi kowane isnadi inganci to malam ke cewa abinda ke akwai mu'tamad wanda aka sani a kayyade shine mu bar imsakuna mu bar an hukumina game da hukuncin mu akan sanadi mu ce wannan isnadin bi annahu asaf wanda yake kowane ne isnadi mutlaqan kuma ko kai tsaye mun fahimta wa qad zamu zo bayani ci gaban bayanin mala mun gane baitocin imsakuna riƙewa mu barin mu bari da muke yi mu bar mu bar cewa hadisi kaza isnadi kaza yafi kowane ne inganci mu bari abinda mu'tamad abinda ke kayyade wanda aka sani shine mu bar hukuncin nan da muke yi akan isnadi yahi kowane ne wannan isnadin yahi kowane isnadi akai mutlaqan mun fahimta an gane baitocin an gane kalmomi bi annahu asahu kenan asahul isnad wata mas'ala ce zamu tattauna kanta cewa abin da ake nufi asahul asnad zamu tattauna kanta so muke a gane kalmomin baitin an gane abiyat din to malam ke cewa wa ahli hadha sha'an wa'annan ma'abota ilmi nan wurin Imam Sakhawi yake cewa ba ana nufin duka kowane muhaddis ba mun gane ba kowane ne amma wasu daga cikin masu ilimin hadisi sun kasa sunna akan nawa akan kaso uku mun fahimta wasu in aka ce a sahabu hazu sha'an kenan muhammad da ke da ilimin hadisi imam sakawu yana cewa ba dukkansu ba ba dukkansu ba nan suka ce qasamu sunan as-sunan sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi kenan mun gane sun kafa zuwa sahihi sun kafa sahihi da da'ifi da hasan kenan wannan sai malai fara fal awwal na farko daga ci muttasil isnad mun yi ta'arifin hadisi sahihi lokacin da muke darasin mustalahul hadis muka ce hadisi sahihi shine muttasil isnaduhu muka ce shine wanda isnadin shi ya cika ma ittasala isnaduhu hadisin da isnadin shi ya cika mun gane sannan kuma bi naqali adilin wannan duk mun faɗi wannan bi naqali adilin an mislihi muka ce a misalin tamus da duk wannan mun faɗe shi muka ce min gairi shuzuzun wala illa wannan ta'arifin mun faɗe shi lokacin da muka yi ilimin mustalar hadis eh darasin mustalar hadis idan mai tambaya tambaya me ake nihi da hadisi sahihi shine mattasal isnaduhu bi naqli adlin am mislihi tamu dawdi min gari shuzuzun wala illa wannan shine ta'arifin hadisi sahihi eh shuzuz shazi kenan na'am kenan malam ya tattara mana sharɗan hadisi sahihi da hadisin da bai cika wannan sharɗan ba ba hadisi sahihi bane sharuɗa nawa ne muka faɗa can guda biyar ne na farko ittisal sanad ittisal ittisal sanad hadisi ya zanto isnadin shi cike yake tun daga wanda ya rubuta shi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam me ake nihi da ittisal sanad hadisi ya cika kowane malami ya ji daga malamin shi misali sai mu yi bukhari mu duba cikin sahihul bukhari cikin sahih al-bukhari imam al-bukhari yace haddathana ya faɗi malamin shi misali imam ahmad mun fahimta sai imam ahmad shi ma ya faɗi cewa an shafi'i shi ma imam shafi'i ya faɗa an malik imam malik ya faɗa ce an nafi imam nafi ya faɗa an ibn umar ibn umar ya ce annin nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne to wannan me ake cewa shi ake ce ma isnadi ko sanad wannan sarƙa silsilatu isnad wannan sarƙan malam ya jirga malamin shi malam ya jirga malamin shi shi ake ce me isnadi mun fahimta kawon mai tambaya nan za tambaya me aka ce al-awwal al-muttasil isnad me ake ni da isnadi ko me ake ni da muttasil mun gane abin yadda yake nan wurin mun riga mun bayani ga abin da ake mun gane baiti na farko to baiti na biyu malaka ce fal awwal wane ne awwal sahihi ko ba haka bane yace wa ahli az sha'an qassamu sunan ma'abuta wannan ilimin sun kasa sun- sunna ilimin sunna ilimin hadisi ila sahihin da'ifun hasan sai malik ya ce fal awwal na harko daga cikin su wane ne kenan sahihi to sahihi nan menene ake ce mu sahihi ta'rifi ne mala shine na harko a sahihi in ka tambaya me ake ce mu hadisi sahihi shine muttasil isnad muttasil menene muttasil sannan menene isnadi to shine zamu shine muke bayani na wannan sarƙai malam ya ji ga malamin shi malam ya ji ga malamin shi malam ya ji ga malamin shi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake ce mai isnadi ko sanad mun gane mu ci gaba to muttasil me ake ne da muttasil ya zanto ya haɗu ya ciki malamin Bu- imam al-bukhari ya tabbatar mana cewa ya ji wannan hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga Imam Ahmad. Imam Ahmad ya tabbatar da ya ji ga Imam Shafi. Shafi ya ji ga ga Malik. Malik ya ji wannan a tabbatar da babu wata illar da ta ratsa. Ni na ji ga malami na gaban shi na karatu na karatu. Kai ma ka zo kai karatu waje na. Kai ma ka je ka koya ma ɗalibin ka. Kowa an tabbatar da cewa yayi karatu wajen malam. Shine abin ya zanto haɗe muttasil haɗe. Mun gane? idan ba haɗe yake ba ya za a samu misali imamul bukhari sai ya ce imamul shafi'i ya gaya mashi an tsallakewa kenan ya nuna cewa hadis eh, ba ba- ba haɗe yake ba me yasa ba haɗe yake ba ya cire ya yanke ko me yasa ya yanke ba a faɗi wani ba cikin malamai mun fahimta to shine malik ke cewa dole shar'i na harko sai isnadi ya cika ya haɗe duk daga wannan malamin har wannan malamin har wannan malamin malam muna gane ya isnadi ya haɗe isnadi ya haɗe to haɗewa isnadi nan wurin kaga nan wurin an an an yi ihtirazin an hidda wasu illoli da za mu karantawa nan gaba cewa kamar da muka faɗa cewa hadisi duk in kaga an ce ba a karba hadisi ɗayan biyu ne abubuwa guda biyu ne ke sa ba a karba hadisi duk wani hadisin da kaji an ce hadisi ne da isi ba a yaki da shi to cikin wannan abubuwan guda biyu ne ya faru shi yasa ba a yaki da shi in ma ya zanto illa ce ta faru saqatun fil isnad ko kuma tsa'anun fil rawi in ma ya zanto isnadi ne ya samu matsala wannan sarƙai ta samu matsala ko kuma ya zanto rawun da ya rawato hadisin wannan malamin shi ake ce marawi an soke shi da wani abu shi yasa ba mu karɓi hadisin shi muna gane to malam ke cewa yanzu nan misali da muka ce saqatun fil isnad isnadi a samu matsala ya cire mun faɗa cewa in ma ya zanto cirewar shi ya zanto farkon isnadi sai ya zanto me sunan shi mu'allaq mun karanta ta lokacin da mun mustala in farkon isnadi ya cire sunan shi mu'a- mu'allaq kama Imam al-Bukhari shi mai littafin kawai ya ce annabi ya ce kaza ko kuma ya ce Imam Malik ya ce kaza kaga daga harkon shi ne cirewar ta faru sunan shi mu'allaq mun fahimta mu'allaq shine isnadi ya cire tun harko tun mai littafin tun malami na harko shi ake ce mu'allaq duka wannan in aka koma cikin darasin na musala duka akwai dumin bayani dalla dalla har da misali muka yi ta kawo to ka gana wurin an cire mu'allaq an cire mursal an cire munqati an ce mu'dal duka suna ciki an ce mudallis an cire mursal khafi duk matsaloli ne wanda ke sa hadisi ba a karɓar shi ta illa isnadi kawai ba a karɓar hadisin nan ta illa isnadi idan isnadi ya samu matsala zai iya samun matsala ta cirewa mutum ɗaya harkon isnadi ko kuma ƙarshen shi in ƙarshen shi ne sunan shi mursal in harkon shi ne mu'allaq in tsakiya ne munqati ko kuma mu'dal mun fahimta shine malaka cewa mattasal isnaduhu bi naqali adilin kuma a tabbatar da malamin nan malaman nan ya zanto adilai ne dukansu bi naqali adil Imam al-Bukhari idan to adali ne. Mun fahimta? wannan ya zanto adali ne wannan ya zanto adali ne wannan ya zanto adali ne wannan ya zanto adali ne wannan ya zanto adali ne shine bi naqali adilin wanda ya rawato hadisin wane menene ake nufi ya muttasil isnad mun gane na to yanzu mutanen sai aka dawo ga mutanen su kuma wanda ke rawatowa sai aka ce wanda ke rawatowa ya zanto adali muna gane kenan malamin Imam Ahmad Imam Bukhari ya zanto adali ne shi Imam Ahmad Shafi Malik dukan kowane ne cikin sarkan nan kowa ya zanto adali ne shi mun gane shine bi naqali adil adilin daga adala ne mutum zanto adali daga adala malamai suka ce menene adala mun faɗa lokacin da muke ta'arifin adala cikin mustalah hadis siffa ce wadda dan adam ke siffantuwa da ita wadda ta kamala wadda babu babu zubewar muru'a ko kuma akwai ba a samu alamomi na fasikanci gare shi ba mutum adali siffa ce ta kamala wadda mutum ke siffantuwa da ita wadda babu zubewar muru'a kuma ba a samu alamomi na fasikanci gare shi ba mai tambaya zai tambaya mai ake yi da adala mun darasi can sai mutum ya koma mun gane adali sannan kuma dabit in ka zanto adali to kuma ya zanto dabit mai ƙarhin harda mun fahimta an iya samun mutum ga yanan adali ne amma Allah bai bashi kwakwarwa rike karatu ba to ba mu karɓa hadisin shi mutum ne salihin bawa alhamdulillah masha Allah amma dai bangaren hadisi ba mu karɓa hadisin shi saboda ni in muka ce ba mu karɓa hadisin shi ba dai yana fasiki ba ba dai yana makareci ba da a'a dan bai iya riƙewa da kyau saboda ilimin shari'a wahayi ne dole ne ka faɗe shi yadda aka aiko shi muna gane yanzu mun gane bi na kali adilin adali ya rawato dabidin mai ƙaryan harda nan kuma ƙaryan harda su ake ya zanto kala biyu sun kasu kashi biyu ya zanto kana da ƙaryan harda wurin harda cewa sannan kuma kana kiyayewa in ka rubuta in aka ɗauko littafin ka a ga daidai ka rubuta ba kai kuskure ba ina nan wurin david in ma ya zanto dabdil kitaba ko kuma dabdil sadr mun gane wannan baitin na biyu a ci gaba to malam kace an mislihi dole ne kuma wannan adalin mai ƙaryan harda ya zanto kuma wurin irin shi ne ya roto hadisa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fuadi dabidul fuadi mai ƙaryan harda da zuciyar shi ya kiyaye ma'ana na wurin aka ce an mislihi imam al-bukhari ya rawato shi adali ne kuma mai ƙaryan harda ya rawato ga dan uwan shi mai ƙaryan harda kuma adali shi ma malami ya rawato ga dan uwan shi ma irin wannan ya zanto mai ƙaryan harda kuma adali haka za su tsaya duka adilai ne shine malaki ne an mislihi mun gane wannan min gairi shuzuz ba tare da kuma akwai shuzuz ba shine shaz mun yi darasin shaz mun yi bayani kan shaz amma muna maimaitawa ne tunda ilimin yana na alaka da abin da muka karanta can baya in aka ce shuzuz menene shuzuz shazi menene shazi wane ne shazi wanda ya saba ma waɗanda suka yi shi mai harda ne mai ƙarin harda ne Imam al-Bukhari ya rawato hadisi yace innamal a'malu binniyat sai mu samu wanda suka yi shi ƙarin harda irin Imam Ahmad Imam Shafi Imam Malik duk sai su rawato su kuma innamal a'malu binniyya shi kadai yana da ƙarin harda amma sai ya saba ma wanda suka yi shi adadi sun yi shi yawa kuma shi su ma masu ƙarin harda ne mun fahimta misali a ce yau an ga wata ko kuma a faɗa cewa yau an ce ba a karatu mala ya ce ba a karatu sai wani ɗalibi ya faɗa yau ba a karatu sai jama'a su ce ba yau ba ne ake nufi kuma dukan ku ɗalibai ne mustau ku ɗaya wannan ɗayan ya ce yau ne aka ce ba a karatu su kuma su ce a ba yau ba ne ba to kaga wannan ya zama shazi ya saba ma waɗanda suke suka yi shi yawa kuma suka yi shi kuma suna da ƙarfin har da su ma irin shi mun gane me ake ne da shuzuz kenan hadisin ya zanto shi wanda ya rubuto hadisin Imam Bukhari ba a samu wata hanya ba wanda aka rawato wanda su din suka saba mashi ko shi ya saba musu wa illatin qadihatin futuzi ko a samu illa qadiha wadda ke fadawa wadda za ta rosa magana illa kuma mun faɗa cewa illa abubuwa ne masu yawa mun fahimta za mu zowa da darasin illa kalolin illa da abubuwan yanzu isnadi ya cire illa ne a samu malami ba da ƙarin har da illa ne illoli da dama su illa abu ne mai yawa to a zanto ba a samu shuzuzu ba malamin da ya rawato hadisin bai saba musu ba sannan kuma ba a samu wata illa wadda ta faɗo wadda ta rusa wadda za ta rusa ta he mun gane na mun gane baiti na uku sai baiti na, na hudu malaka cewa bis sahihi wa da'ifi qasadu kashe kashen su a zamanin da suna nufin kawai hadisi ya kaskashi biyu ne kawai ko ya zanto sahihi ko ya zanto da'ifi qasadu haka suke nufi a zamanin da ba a san hadisi hasan ba mun fahimta kawai hadisi in ma zanto sahihi ne shi ko kuma ya zanto da ifi ne magana in ma zanto ingantacciya ce ko ƙarya ne mun fahimta wa bi sahihi wa da'if qasadu fi zahir a zahirin magana kawai in ma hadisi ya zanto sahihi ko kuma ya zanto da ifi lal qata ba ana nufin cewa kuma hatman dole haka ne ba mun gane mun gane daidai na wannan magana ta tsaya daga nan wata sabo magana ce na za a ci gaba kenan da sahihi da da'ifi haka suke nufi ga zahirin magana in ma yanzu hadisi sahihi ko da'ifi amma ba sun yanke hukunci bane kai tsaye an iya samun wani abin daban mun gane nan akwai tambaya malaka cewa mu'tamad abin da aka sani abin da ke kidanye wanda ake wanda ke rubuce wanda aka rike shine imsakuna an hukumina al sanad mu bari yin hukunci ga sanadi imsakuna mu bar an hukumina hukuncin mu da muke yi akan sanadi game da sanad menene za mu bar hukunci mu bar hukunci abin da ke rubuce abin da ke mu'tamad mu bar hukunci kan hadisi menene za mu bari malaka cewa bi annahu asahhul asanid mu bar cewa wannan isnadin yahi kowane inganci mun fahimta misali mu ce bukhari ya rawato ga ahmad ahmad ya rawato ga shafi shafi ga malik malik sai mu ce dukkan isnadin da kaji an rubuta an, an zano wa'annan mutanen yahi kowane isnadi inganci to malaka cewa mu bar irin wannan hukunci akwai wani isnadi akwai wasu malaman masu ƙarhin harda wanda an san da su isnadi ingantacce tana iya yiwa yahi wannan amma kuma mun riga mai hukunci mun ce wannan yahi kowa mun fahimta yanzu mun gane malik ya ce mutlaqan mu ce kuma kai tsaye kawai isnadi kaza yahi ko isnadi inganci wannan mas'ala ce wadda malamai ke tattauna mas'alar ta asahu asanid isnadin da yahi kowani ne mun fahimta to nan malaka cewa wa kada khasa wasu sun kebe sun ce a'a ana iya hukunci da isnadi ya hi kowane ne in an an jingina shi ga wasu ɗan gari misali a ce digarin Madina ingantaccen isnadi shine a ji shi daga Imam Malik ya rawato daga Nafi Nafi ya rawato mun fahimta saboda an yarda da wannan malaman sai hi kowa mun fahimta ko kuma a ce duk malami wane duk ɗaliban da suka rawato ga imamu malik to ɗalibai wane ya rawato ga wani sai inganci mun fahimta amma ƙofa guda ce duka mutlaƙan kawai mutlaƙan a ba a ce haka nan mun gane yanzu wannan akwai tambaya eh yanzu mun gane da shi malaka cewa hal hadha sha'ani qasamu sunan wannan ma'abota ilimin hadisi sun kasa sunna ila sahihi wa da'ifi wa hasan zuwa sahihi da da'ifi da hasan fal awwal na farko daga cikin muttasil isnad isnad ya zanto ya cika bi naqali adilin ya zanto kuma malamin da ya rawatu adali ne dabid al fuadi wanda yana da karhin harda ta zuciya ko ta littafi a rubuce an mislihi kuma a rawato daga dan uwan shi shi ma min gairi shuzuzun kuma a zanto cikin isnadin ko cikin hadisin ba a samu shazi ba a saba ma wani wanda yi ba eh mashuzuz mashuzuz wa illatin qadihatul futuzi ko kuma illa wadda za ta qadiha wadda ke hwadawa take jirowa wadda za ta bata magana wa bisahihi wa da'ifi qasadu sahihi da da'ifi ne suke nufi zahiri fi zahiri a zahiri lal qata ba sun yanke hukunci ba kai tsaye wal mu'tamad abinda muke wanda muka rike shine imsakuna an hukumna alal sanad hukuncin da muke yi cewa isnadi ya fi kowane ne to wannan abun abun da muke ake a rubuce a angance cewa a bar wannan hukuncin bi annahu asahu al-asanid mutlaqan mun fahimta to wannan malamai bancin sun an gane dai sharhin hadisin sharhin abiyat din nan wurin an kira sunan in aka ce sunna da kaji malamai sun ce sunna to sunna wace iri ake ne hadisi ake ne wani iri sahihi mun fahimta to me yasa aka faɗi da ifi hadisi da ifi sunna ne da ifi ne ba a yi da shi me yasa za a faɗa shi nan malamai sun yi itirabi ga imam al-iraqi suka ce me yasa ya kawo sahihi da ifi tunda dai an san sunna abu ne ingantacci wanda za a yi da shi wanda ba a yi da shi ba a kiran shi sunna da ifi ne a kira shi da ifi kawai a yada shi mun fahimta nan wurin suka ce sahihi da da ifi da hasan me yasa malam ya fara kawo da ya kawo sahihi bai kawo hasan ba sai kawo da ifi saboda bai fiye da kyau abin da ya kamata malam ya ce sahihi wa hasan wa da ifi da ifi ya zanto ƙarshe shi tanda ba ba a ma kallon shi ba aiki da shi kamar yadda yake jere cikin baikoniya kenan sahihi shine harko sannan hasan shine na biyu da'ifi shine na ƙarshe tunda dama a tsari na martaban siha hadisi sahihi shine kowane ne sai abin da za a bewa baya shine hasan sannan abin da za a zo ƙarshe da'ifi mun fahimta malamai wasu suka ce a'a yayi wannan ne dan baitin ya tafi daidai wasu suka ce a'a ba wannan illa bace ba asali zamanin da ba a san hadisi hasan ba imam ibn shaykhul islam ibn taymiya yake cewa farkon farkon malaman da almutaqaddimina hadisi in ma zanto ingantacce ne ko kuma zanto da ifi ba a san hadisi hasan ba farkon wanda ya fara kiran hadisi ya kirkiro hadisi hasan shine imam tirmizi imam tirmizi shine ya fara ya gano cewa ai akwai wata wata martaba wadda ta tsakiya wadda hadisi ne makabuli ne ana karɓa shi aiki da shi amma bai kai ingancin sahihi ba shi sahihi tarifin shi malaman shi su zanto tamamu da tamu da masu cikakke harda to sai a samu wanda shi kuma harda tashi ba ta da ƙarfi sosai yana da harda amma ba ta kai ƙarfi ba ta da ƙarfi sosai kuma ya cika sharɗi sinadin shi muttasil kuma adali ne to sai dai wurin har da yana da rauni kaɗan to sai ka ce mai da'ifi to imam turmizi sai ga cewa bai kamata a kira shi da da'ifi ba to kun bai kai matsayin sahihi ba a ce mai sahihi saboda bai cika sharɗin sahihi ba sharɗin sahihi guda biyar maka faɗa na farko ya zanto isnadin shi cike yake na biyu ya zanto me wanda ya rawato shi ya zanto adali ne na uku ya zanto mai harda shi mai mai rubuta mai malam ya zanto mai karin harda kada a samu shuzuz kuma ka a samu illa wannan sune sharda guda biyar to malam Sheikh Imam Tirmidhi yake cewa wannan wanda karin harda shi baya da karfi kamar sahihi shi dai ba a ce mai sahihi saboda makabuli ne ana iya karɓar shi aiki da shi amma ba sahihi bane to me za a ce mishi sai ya sa mai suna mai kyau ya sa mai suna mai kyau shine Hasan to abin da ya sa malam ya sa sahihi da da'ifi a zamanin da sahihi da da'ifi kadai aka sani daga baya ne aka samu istilahin hadisi da hasan lokacin imamu tirmizi haka shekul islam ibn taymiya ce kenan dole koma gefe da wannan ne in ma ya zanto ingantacce in ma ya zanto ba ingantacce sai aka samu wata martaba wadda ita tsakiyar su take shi ba da ifi bane ba kuma shi bai kai bai kai hasan sahihi ba shine Hassan. Menene tarihin hadisi Hassan? Iri ɗaya ne da sahihi, kawai sai dai wurin ƙarin harda ne aka samu matsala. Malamin da ke rawaito hadisi Hassan sai zanto malami ne wanda bai da ƙarin harda. Kenan isnadin shi cike yake. Malamin da ya rawaito adali ne, to sai dai wanda ya rawaito shi bai da ƙarin harda sosai kamar malamin da ya rawaito ga sahihi ga eh malamin sahihi kuma ba a samu shazuzo kuma ba a samu illa ba mun fahimta mun gane wani itirabin kina hadisi hasan daga baya ne aka wannan istilahin na kalmar hasan daga baya ne zamanin imamu turmuzi mun fahimta kenan da sahihi aka sani da hasan kadai sahihi da da'ifi kadai sai daga baya aka kawo kenan shi yasa malam ya kawo shi karshe mun fahimta na'am a duba akwai tambaya cikin abin da muka yi in babu tambaya sai mu rihe da addu'a duk ɗaya ne duka duk ɗaya ne mu'tamad abin da yake rubutu wanda ake abin da malamai suka kayyada suka tsaida ba abin dogaro ba abin da suka tsaida eh abin da aka tsaida cewa kada a rika cewa isnadi kaza ya fi kowanne kamar barin mu da muke bari da muke barin hukunci na cewa isnadi ya fi kowanne ne mun fahimta na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك